الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب جنائز مم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان إن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي مم.
في اليوم الذي مات فيه مم.
وخرج بهم الى الى المصلى مم.
فصف بهم وكبر اربعه babul jana'iz wato wannan babi yana magana dangane da ah, hadithai da suka tabbata da ma- daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin bukhari da muslim wanda suke magana akan abubuwan da suka shafi gawaywaki abubuwan da suka shafi gawa kama daga yi mata wanka yi mata sallah kai ta makwancinta wannan hadithi na farko a cikin wannan babi daga abi huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'an najashiya wato ya ba da labari ya bai wa sahabbai labari da cewa sarki najashi Allah ta'ala ya amshi ransa shine an-na'yu an-na'yu shine al-ikhbaru bil maut wato ba da labarin mutuwa ba kowane labari bane ake ce da shi na'a sai ya zamanto labarin da ya zamanto yana ɗauke da alhini da kuma wato rashin daɗi na mutuwa kenan to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bai wa sahabbai labari da cewa Allah ta'ala ya amshi ran sarki najashi to an najashi wannan laƙabi ne ga dukkan sarkin da ya mallaki habasha duk sarkin da ya zamanto duk mutumin da ya zamanto shine sarkin habasha ana ce da shi annajashi Eh, kamar yadda wato eh, eh, kisra ya zamanto laƙabi ne ga dukkan wanda ya mallaki rum gani to ya ce ma'aiki alayhi salatu wasalam ya ba da labarin da sar- da rasuwar sarki najashi sunan shi ashamatu fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da Allah ta'ala ya amshi ransa wato a ranar wanda Allah ya bai wa sahabbai labari da cewa ya rasu fa kharaja bihim ila al-musalla maiki alayhi salatu wassalam ya fito filin idi filin da ake yi wa gawaiwaki sallah ya fito tare da sahabbai wato fa kharaja bihim sai ya fito da sahabbai zuwa filin da ake yi wa gawaiwaki sallah fasaffa bihim ma'aiki alayhi salatu wassalam ya yi wa sahabbai sahu-sahu wato ya kasa su gida-gida suka yi sahu-sahu wa kabbara arba'in kuma ya kabarbari guda hudu wato wannan hadisi yana tabbatar da eh, halaccin salatul ghaib wato yin sallah ga mutumin da ya rasu amma baya nan mutum babban mutum ya rasu a wani gari daga nan saboda soyayyar ku tsakankanin ku da shi ku zo ku tattaru ku yi mai sallah Allah ta'ala ya ji ganshi Allah ta'ala ya gafarta mishi An gane kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar na'am عن جابر رضي الله عنه Mm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نجاشي ala najashi نعم، على النجاشي Mm.
فقلت في صف فكنت فكنت في الصف في الصف الثاني أو الثاني أو الثالث hadisi na gaba daga Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Abdullahi ibn Haram ya ce hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama salla ala najashi wato yayi sallar gawa ga najashi lokacin da ya rasu fa kuntu fi safi thani aw thalith Jabir dan Abdullahi ya ce ina tuni na kasance daga cikin waɗanda suka yi sallah ga sarki na jashi ina cikin waɗanda suke tsaye a cikin sahu na biyu ko sahu na uku wato ya manta tsakanin shi da annabi a wannan sallah sahu ɗaya ne ko sahu biyu ne idan sahu ɗaya ne kenan kana fi safin thani idan kuma sahu biyu ne tsakanin shi da annabi yana sahu na uku ne shi kenan da haka sai zamanto ya yi shakka akan na kasance cikin sahu na biyu ko na uku ɗaya ne dai daga cikin nan gudan wannan guda biyu na'am
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
صلى على قبره مم.
بعدما دفن مم.
فكبر عليه أربعة مم. حديثي نقبا دقا عبد الله بن عباس بحر العلم ترجمان القرآن أقاربه عبد الله بن عباس يتي حقيقة ما يكي عليه الصلاة والسلام ياتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن نعم hakika ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi sallah a kan wani kabari ya yi wa wani kabari sallah bayan an binne mai kabarin a cikin kabari Wa- fakabbara alaihi arba'an ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi kabarbari hudu yana tsaye a kusan wannan kabari din an gane wannan hadithi na abdullahi dan abbas yana tabbatar mana da halaccin wato sallah ta mamaci bayan an binne shi a yi wa mamaci sallah bayan an binne shi نعم to wannan shi ma malamai sun yi sabani a kai amma dai ala kulli halin a, ya halitta yin hakanan din wa khasatan idan ya zama wanda ya rasu an manta ba a yi mai sallah ba to wannan za a iya yi mai sallah yana kwance a cikin makwa- eh, a cikin kabarinsa sai a yi a yi mai sallah gane ko waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa hatta wanda ma an mai sallah ɗin amma kai da shi da shi da shi duka ba ku samu sallar gawa shi ba ba laifi idan kun je makwantai sai ku yi mai نعم an gane annan sabani ne da malamai na'am
عن عائشة رضي الله عنها نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب أثواب ثمانية بيض Mm, سحولية mm.
ليس فيها قميص ولا إمامة a hadithi na gaba daga nana aisha yardar allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin an yi mai likafani a cikin tufafi uku yamaniyatin waɗannan tufafin wato na can yaman ne irin yaman ne biyudin kuma farare ne sahuliyatin farare ne kakal-kakal idan aka ce sahuliya su ne farare ne wanda aka yi su a can garin sahul wato shi kuma garin sahul wani gari ne a cikin yaman an gane kamar yadda za ka ce zandar gari ne cikin niger an gane to ita ma sahul wani gari ne daga cikin garuruwa na ƙasar yaman wanda suka shahara da wato abdiga kuma suna da kwai wato tufafi ana kawo tufafi daga can garin ana kashi madina to ima zamanto suhuliya nisba ila suhul ima zamanto suhuliya nisba ila bayad da khalis wato farare ne kakal kakal laisa fiha qamisun wala imama babu riga a cikin adadin waɗannan tufafin guda uku haka babu rawani a cikin adadin waɗannan tufafin guda uku wannan haka waɗansu daga cikin malamai suka fassara ba na fi adadin asfabi talata babu riga ba rawani kenan idan aka sa riga da rawani sun zamanto guda nawa guda biyar waɗansu kuma suka ce a'a duka ma ba aiki alayhi salatu wasalam ba mai riga ba mai rauni ba kenan an yi mai ne da kafani da guda uku kadai wanda wannan sabani ne na malamai na'am
عن أم الأعية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am حين توفيت ابنته زينب Mm.
فقال اغسل- اغسلنها ثلاثة أو خمس نعم اغسلنها ثلاثة Mm.
أو الخمسة أو أو خمسة Mm.
أو أكثر من ذلك na'am إن رأتي إن رأيتن ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وج- وجعلنا في في الآخرة كافورا Mm.
أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فأذنني فآذنني فآذنني نعم.
فلما رأ- رأ- رأ- رجعنا رجعنا فرغنا فرغنا أذناه مم.
فأعطانا حو- حقوة- حقه فقال أش- أشئرنا أشئرنها مم.
إياه مم.
يعني مم.
إزاره إزاره وعن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها حديثي دقنا أنا أم عطية تتي نصيبة بنت الحارث ko Nusaiba bintu Ka'abin kamar yadda wato malamai suka yi sabani a kai al-Hilaliyya al-Ansariya mutumniyar Madina Allah ta'ala ya kare yadda da ita Nana Ummu Atiyya tace dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab wato maiki alaihi salatu wassalam ya shigo wajen lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa diyarsa na Zainab rasuwa lokacin da Allah ta'ala ya amshi ran diyar ma'aiki alaihi salatu wassalamu na Zainab faƙala wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da mu mu waɗanda za su yi- za su yi mata wanka mu wanda za mu yi mata wanka annabi ya ce da mu irsilina ha thalatha wato ku yi mata wanka sau uku au hamsan ko ku yi mata wanka sau biyar au akthar min zalik ko kuma ku yi mata wanka sama da biyar in ra'aytun na zalika idan kun ga cewa tana buƙatar hakanan din wana in ra'aytun na annaha bi hajatin ila zalik idan kun ga cewa tana buƙatar a yi mata wanka sama da biyar din bima'in ku yi mata wanka da ruwa tatacce tsagwaron shi wanda ba komai a cikin shi wasu dirin da kuma ruwan da aka hada shi da mangu eh, sabulu wato ita ce magariya kenan waje alina fil akhirati kafuran ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce ku sanya turare na kafur a wanka na ƙarshe din aw shay'an min kafur ko kuma ku sanya wani abu na turaren kafur a cikin wanka na ƙarshe din wato a ruwan na wanka na ƙarshe wato ku sanya wani abu na kafur ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fa iza faraftunna fa adhinnani idan kuwa gama yi mata wanka ku sanar da ni cewa kun gama nanan ma'adiyya ta ce muka ci to ba damuwa aka zo aka yi wa diyar shi na zainab wanka bayan an gama kuma aka je aka sanar da shi kamar yadda ya yi umarni ta ce falamma farahna azannahu lokacin da muka gama yi mata wanka sai muka sanar da shi cewa mun gama yi mata wanka fa'adana haƙuwahu sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba mu gyaftan shi faƙala a shi'ir na ha'iyahu sai ma'aiki alaihissalatu wassalam ya ce ku ɗaura mata wannan gyaftan nawa a dandar jikinta ya'ani izarahu abinda yake nufi da alhaƙu wato shine gyaftansa na'am وفي رواية Mm, أو سبعة وقال mm, ابدأ ابدأ ابدأنا بما منها ومواضع ومواضع الوضوء منها mm, وإن أم أطية mm, قالت mm.
وجعلنا رأسها ثلاثة قرون a cikin wata ruwaya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ku yi mata wanka sau uku ko sau biyar ko sau bakwai wa ƙala annabi ya ce kuma ibda annabi mayaminiha ku fara da wankewa ɓangarenta na dama kafin ɓangaren jikinta na hagu wa mawadi'il wudu'i minha kuma ku fara da wankewa guraren alwalla na jikinta kafin ku wanke guraren da ba na alwalla bane wa inna umma atiyata wa inna um wa inna umma atiyata qalat haqiqana na umma atiya Allah ta'ala ya kare da da ita tace waja'alna ra'saha thalathata quruni bayan mun kammala yi mata wanka sai muka sanya gashin kanta muka yi mai kitso uku muka yi mata manyan kitso ta tafi lahira da shi na'am عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مم.
قال مم.
ينا بينما.
بينما رجل واقف بأر- بأرفة إذ وقع عن عن رائل- عن راحلته مم.
وف- فوقس- فوقسته مم.
أو قال مم.
فأوقست- فأوقسته مم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
اغسلوه مم.
بماء وسدر وركع وكفينه وكفنوا نعم وكفنوه مم.
في ثونه في في- ثونين في الثوبين في ثوبين مم.
ولا تخ ولا تكن ولا تحنطوه تهنئوه مم.
ولا خمره ولا كمروه ولا تخمروا ولا رأسه تخمروا رأسه مم.
فإنه يبعث يوم القيامة ملي ملب ملبيا ملي ملبيا يا ولا أوف.
na'am hadisi na gaba daga abdullahi da abbas allah ta'ala ya kara yarda da shi da mahaifinsa abdullahi da abbas ya ce bayyana ma rajulun waqifun bi arafat yayin da wani mutum yana tsaye a nan arfa wato a ranar tara ga watan zulhijja ana aiki na arfa a ranar tara ga watan zulhijja idh waqa'a ar-rahilati abdullahi da abbas ya ce kwatsam kawai sai ya faɗo daga saman taguwar shi wato saboda an yi taro turtsutsu to taguwar shi yana tsaye a kanta kawai da ta ɗan zabura kawai sai ya faɗo daga samanta fawaka satfu wato sai wannan taguwar tashi ta taka wuyansa ta karya shi auƙala fa'auƙa satfu ko kuma wato abdullahi ɗan abbas ya ce fa'auƙa satu ko kuma ya ce fa'auƙa satu wanda dukkansu suna ɗauke da ma'ana ne ɗaya ma'aiki alayhi salatu wasalam sai ya ce da su yaghsiluhu bi ma'in wa sidirin wato ku yi mai wanka da ruwa tsagwaro da kuma ruwan da yake haɗe da magariya wa kaffiluhu fi tsaubaini sannan kuma ku yi mai likkafa ne a cikin tufafin guda biyu da ya mutu da su wato na al'izar da arrida din ku yi mai likka- ku yi mai likkafani da su wala tuhannituhu sannan kuma kada ku shafa mai turare na ruwa saboda mai aikin haji baya shafa turare to haka shi ma har yanzu tunda ba a kammala aikin haji ya rasu ba kada a shafa mai turare na ruwa wala tukhammiru ra'sahu sannan kuma idan kuka je wajen binne shi kada a lullube kanshi kada a rufe mai kanshi a bar mai kanshi a buɗe saboda mai aikin haji ne shi ko mai aikin haji baya rufewa kanshi ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan hakika za a tashe shi ranar tashin alkiyama halin kasancewar shi yana mai talbiya ina labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak an gane ko na'u وفي رواية Mm.
ولا تخمروا وجهه ولا رأسه wato a cikin wata ruwaya ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce kada ku rufe huskar shi haka kada ku rufe kan shi dan za a tashe shi ranar tashin alkiyama yana mai talbiya قال المصنف Mm.
الوقص Mm.
كسر الونك mala Allah jikansa da rahama wato abdulghani ya ce alkasr alwaqsu abinda ake nufi da alwaqs shine kasrul unuq wato karya wuya da ta taka shi sai ta karya mai wuya in wuya kuma ya karya ai ba zancen ci gaba da rayuwa Mm, alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam